أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإنسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 21 ga watan safar hijira 1446 wanda ya yi daidai da ranar 26 ga watan tara miladiya 2024 alkhairan da yake cikin wani ranaku muna roƙon aladata da mushi abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon alakari muna ƙara gode wa Allah da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar balifon dude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda muna tafsiri jiya mun zo ƙarshen suratul fatir yau za mu tashi suratu yasin zuwa abinda Allah ya so kafin shiga tafsirin surar za mu gabatar da wasu muqaddimat da suke da alaka da wannan sura muqaddima na farko shine bayani akan suna na wannan sura wannan surar sunanta suratu yasin liftitahiha bihadain alharfain saboda an bude ta da waina harufa guda biyu yasin tana ɗaya daga cikin surorin da suka fara da huruful muqatta'a surori guda 29 akwai wa'inda suka fara da harufa guda biyar biyar akwai masu harufa guda hudu hudu akwai masu harufa uku uku akwai masu fara da harfi biyu daga ciki akwai surta yasin sai masu fara da harfi guda guda sai bayani akan sunan mukaddima na biyu bayani akan inda aka saukar da wannan sura wannan sura makkiya ce malamai sun hagaito ijma'i akan cewa maki ɗayanta an saukar da ita ne a makka kamar su ibn atiyya al-qarnadi kamar su fayruzul abadi kamar su abdullahi al-qurtubi dukkansu sun hakaito ijimai akan cewa wannan surar an saukar da ita ne a cikin garin makka ma'ana kafin manzo Allah ya hijira daga garin makka ya koma madina aka saukar da wannan sura duk da akwai malaman da suke gani akwai aya ɗaya daga cikin su ayoyin wannan sura wacce an saukar da ita ne a garin madina amma dai arrajihu fil qawli anna sura makkiya wannan sura an saukar da ita ne a garin makka mukaddima na uku bayani akan adadin ayoyi da wannan surar take da shi suratu yasin tana da ayoyi 83 tana da kalmomi 729 tana da harfa 3000 daidai 3000 daidai idan mutum ya karanta ta yana da lada dubu talatin da zai samu kuma allah ya ninka lada zuwa ga abin da ya su ashe surutu yasin kwai falala wajen karanta ta game da lada da mutum zai samu sai bayani akan mukaddima na hudu akan abin da surat ta kunsa سورة ذات قرن تدم التأكيد على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإثبات رسالته أقول كارفة فاوة أكن شيء ومنذ صلى الله عليه وسلم أكسكياني منذوني نعلا سنن za su tabbatar da manzancin manzonmu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda za mu ji Allah da kansa yake rantsewa yake cewa da manzo sallallahu alaihi wasallama innaka laminal mursalin lalle kai kana daga cikin manzannin Allah kaga Allah shi ya yi aiki kuma ya tabbatar da ɗa'aikensa a matsayin ɗa'aike kaga kenan babu wani shakka wannan sura za mu ga cewa ba mu da wani shakku game da aiko da manzo da aka yi zuwa gare mu a cikin surar za mu ji zikiru kissa kissa ta asabi ƙwarya akwai ambaton kissa na ma'abuta wani gari akwai wasu jama'a da Allah ya aika musu da manzanni ga yadda yanayin su ya kasance sura za ta labarta mana sannan akwai bayan mazahir kudratin Allah ta'ala ala khalqihi lil ashiya ma'ana za mu ga iko na Allah ya ƙara bayyana a gare mu duk da mun san Allah shi yake da iko akan komai amma cikin wannan surar za mu ga yadda Allah ya nuna iyawarsa ta yin halittu daban-daban halittar samai da kasai halitta ta mutane shigan dare da yini da abin da ya kama da wannan sai a cikin surar za mu ji shaida da gabbai za su yi a ranar tashi alkiyama za a rufe baki ana shi magana a ce gaban mutum su yi magana su yi shaida cewa kayi kaza kayi kaza kayi kaza dole abu da kake aikatawa kana ganin babu mai ganin ka kana da ncid ss ma'ana masu kula da kai hannu yana kallo kafa tana kallo batan jikinka tana kallo sadda aka je lahira idan baki zai karya sai Allah ya rufe baki ya ce da hannaye ku yi magana ƙahahuwa sun shaida jiki ya shaida kaga kenan duk za mu ji irin wannan bayani a cikin wannan sura sai kuma bayani na gaba cewa ƙur'ani ba littafi ne da aka ƙirƙira ƙarya aka faɗe shi ba saukakken littafi ne daga gurin Allah wannan sura za su karantar da mu ƙarshe ko kuma abubuwan da mu muka ambata daga cikin abubuwan da sura take karantar da mu taqrirul ba'thi wal radd ala ahdin munkiri tabbatar da tashin alkiyama da kuma yin raddi akan ɗaya daga cikin wanda suke karyata shi dole yake karyata tashin alkiyama idan ka zo cikin suratu yasin zaka tabbatar da karyar abin da yake faɗa saboda cikin surar akwai tabbatar da tashin alkiyama sai mukaddima na biyar bayani akan falalar wannan sura suratu yasin akwai hadisai da dama da aka rawaito cewa falalan surar suke bayani an jingina wannan hadisai zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam domin kawo su ne anan dan mutane su san su kuma su san hadisan ba su inganta daga manzon Allah wasu hadisai na ƙarya ne wasu da'ifan hadisai ne dukkansu ba su inganta ba daga cikin hadisan da muka kawo da hadisan suna da yawa akwai abin da hadisin da abu dawud ya ruwaito shi an ma'il bin yasar ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa iqra'u yasin ala mautaku ku rinka karanta ma matattun ku suratu yasin matattu ku rinka karanta musu suratu yasin wannan hadisi bai inganta daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin ummi darda Allah kara mata da take cewa ma min mayyitin yuqra'u alaihi suratu yasin illa hawwana Allahu alaihi maut ba wani mutum da za a ga zai mutu a tsaya kansa a rinka karanta masa suratu yasin face sai Allah ya sauka masa mutu wannan mutuwa sai ya samu saukin mutuwa gane ko wani hadisi bai inganta daga manzo Allah shi sa za ga yin bid'a da sun ga alamun mutum zai sai a zo a zagaye shi ai ta karanta suratul yasin wannan ba karantarwa bace ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi Abi Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa man qara suratul yasin fi laylatin ibtigha'a wajhi Allah ghufira lahu fi tilka al-layla Imam Darimi ya fitar da wannan hadisi cewa duk mutumin da ya karanta suratu yasin a cikin dare ya karanta ta ne don neman yarda Allah ba ce duk abin da yake da shi na laifi a cikin wannan dare an gafarta masa shi ma wannan hadisi bai inganta ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wanda Imam Tirmidhi ya fitar da shi yace hadisi ne garibi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna li kulli shay'in qalba wa qalbul qur'an yasin kowane abu yana da zuciya zuciyar alqur'ani sai ta yasin ta ce suratu yasin man qara yasin kataballahu lahu bi qira'atiha haka ne ko kira'atul qur'an duk mutumin da kan surati yasin to za a rubuta mai kamar lada ya karanta alqur'ani ne ashara marrat hasso goma idan karanta yasin so guda kamar za ka samu lada wanda ya gama karantun qur'ani hasso goma annan hadisi bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa malamai suka ce dai dan tattara wannan hadisai da ifai bi majmu'iha in an hada su suna nuna dai sura tana da falala duk da yake hadisan ba su inganta ba an gane ko alamurokin sarki isan bace malamai suna gani yana daga cikin hasa'isi na wannan surar la tuqra'u inda amrin asirin illa yasarallahu ta'ala ba lokacin da abu sai yi tsanani a karanta surata yasin face sai Allah sauka wannan abu waje mazalika bit tajriba wanda suka yi wannan wani suka ce kawai yau da gobe ce yasa aka gane haka ba hadisi ba ne kamar ka shiga mace sai ka karanta yasin sai ka ga abin ya sassanta gobe ka shiga wani mace ka karanta wata yasin sai ka samu sauki to sai ka rike lakanin sai ka ce ni ina da lakanin maganin kunci da na je matsatsi sai in karanta surata yasin wannan bin tajriba ba hadisi bane an gane misali ko al-muhim karanta surar yana da lada yana da falala Allah madaukin sarki ya albarkace mu da abin da surar take karantarwa sai mu koma cikin surar bismillahir rahmanir rahim mai suna Allah mai rahma mai jin kai Allah ya ce ya shi Allahu a'lam bi muradihi bi dhalik an gane ko inda akwai wanda suke ganin yasin suna ne na Allah ko suna ne na manzo sallallahu alaihi wasallam a sakon wasu ya ƙaha sunan mazu annan ɗage ana ɗaha har ma wasu mawaƙa kaga suna waƙa ana shi a ɗaha kaza ko ba kama ne ba ɗaha ba sunan mazu Allah ba ne wannan bai inganta ba ba wa disin da ya inganta wannan magana kamar yadda yasin ba ka daga cikin wani suna daga cikin sunayen manzo Allah ko cikin sunayen Allah tana dai daga cikin huruful muqatta'a muka ce tana daga cikin wa'inda Allah yake yin tahaddi da wa'annan harufa menene tahaddi fito na fito ai mun ji min ijazil qur'an at-tahaddi bihi yana daga cikin abin da qur'ani ya gagara ai hito na hito da shi kullu in ijtama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dahum li ba'din zahira da mutane da aljannu za su haɗu su zo da kwatankwacin wani alkurani Allah ce wala ba sa yi akwai da sashi zai taimaka mu sashi ba su iya wannan ba suka ce ayan wanzu Allah ya kirkiro ƙarya ne Allah ce am ya kolo naftara ko wal in iftaraitu qul fa'tu bi ashri suwarin muftarayatin wad'u man istatatum min dunillahi in kuntum sadiqin Allah ce to babu lahi inda kun ce ƙarya yayi ku ku zo da sura goma irin alkurani ko da na ƙarya ne ya yi bai yi ba da suka kasa suka ce kaya duk dai share ka butsu ne ko mene ne Allah ya ce am ya kolo naftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wa da'u man istata'tum min dunillah to ku zo da sura guda in kun isa sun zo da ita su je ba Allah ya ce to fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara uiddat lilkafirin ko Allah ya kare inda ba ku iya ba ba za ku iya ba har abu to tahaddi ne wal qur'anil hakim Allah ce ina rantsuwa da alqur'ani mai hikima malamai suka ce me yasa ake ce da alqur'ani alhakim saboda cikin alqur'ani kowane abu hukuncin shi zaka ga ya dace da shi in an zo ana hukuncin ‘yan aljanna sai ga an ce wanda ya kaza wanda ya kaza mako masa kaza ne sai ga hukuncin an aje shi inda ya dace za a ga wanda ya yi sata in za a yi magana a yi mai hukunci sai ga an ce wasari ko wasari ka ta faƙa'u a idiyar kuma kaga hukuncin ya dace da su idan aka zo magana wanda ya yi zai ya taɓa yin aure sai ga hukunci komai ya dace da inda aka dace ƙura'an lillahi ne wanda Allah ya sa hikima cikin sa innaka laminal mursalin lalle kai kana daga cikin manzanni ina rantsuwa Allah ke na rantse da alƙur'ani mai hikima ni Allah Ubangiji lalle kai kana daga cikin manzannin Allah da sai wani ya ce a kai ba manzo ba ne to me zai dame ka misali wannan gida na wani ni na gina sai na ɗau makuli na baka na ce na baka izinin zama gida wai sai wani ya koma gida ya ce wallahi ƙarya ne to ya ce ƙarya ne don sai me yana ka shiga ɗaya halaka to haka manzo Allah ya tabbatar da cewa shi manzo ne sai wani ya ce a ba manzo Allah bane misali yahudawa suna inkarin risala ta manzo Allah kafirai suna inkarin risala ta manzo Allah Allah ya ce a kai manzo ne na shi ya isa shaidar Allah ta isa ala siratin mustaqim haka ne ko mana kana tsaye ay thabit ala dinin qa'im kana tsaye akan addini wanda yake tsayayye shine addinin musulunci malamai suka ce ala sirat kana kan hanya ta daidai as-sirat huwa at-tariqul mustaqim hanya mai daddiya to sai Allah kuma yace mustaqim malama suka ce me yasa an kace ala siratul mustaqim aka akkada as-siratul mustaqim larabawa gaba daya da ka ce da mutum in na ka ala shirata ba bukatar ka ce mustaqim don sun san a shirat ko tariƙul mustaqim amma don ko da kana tunanin wata shuha ka zo da ita to an akkada ba ta zuwa in na ka ala shiratun mustaqim kana kan hanya mai kakkiya babu shigo inda ba ka shigo addini ba kai ne ba ka shigo amma addini hanya ce mai kakkiya Allah yake cewa tanzilal azizir rahim shi alqur'ani mai girma sabkakke ne daga gurin al-aziz Allah subhanahu wataala wanda yake shine mabuwayi al-rahim kuma mai jin kai Allah ya fara sifofi guda biyu nashi ana saboda hikima shi Allah al-aziz ne mabuwayi ba wanda ya gagara Allah duk wanda yake wani shedanci Allah yana yi maganin shi amma duk da Allah ya yi ƙarfin kowa rahimun ne bi ibadihi al-mu'mini mai jin kai ne gaban sa mu'mini sun game bayi sun yi abin da suke sai Allah ya gafarta musu Allah ya ce ya tausaya musu Allah ya to shine wanda ya menene wanda ya saukar da alqur'ani mai girma litun bira qauman don kai ma mutane gargadi ma umbira aba'uhum malamai suka faɗi maganganu biyu wajen fassara ma umbira aba'uhum kamar yadda aka yi ma iyayen su gargaɗi suka su ma kamar su gargaɗi ko kuma ma umbira aba'uhum abinda ba a gira iyayen su zuwa gare shi ba kai kai musu wa'azi saboda su larabawa ba sauko musu da annabi zuwa gare su ba kamar yadda ake aiko shi zuwa ga yahudawa kaga tun da wa'incin annabawa suka tafi su annabi salihu su annabi hudu tun da suka wuce su annabi shu'aibu annabawan larabawa da suka shuɗe ba ƙara aiko ba annabi ba larabe ba duk daga cikin yahudawa aka aiko Musa, aka aiko annabi Dawud, aka aiko annabi Suleiman, aka aiko annabi Yusuf, aka aiko annabi Ayyub, aka aiko annabi Yusha, aka aiko annabi Harun, aka aiko annabi Isa, duk da gaske Yahudawa ne. To sai gashi an aiko da manzon Allah shine annabin ƙarshe Balarabe. Sai Allah ce to kai ma wa'annan gargadi abinda ba a yi ma iyayensu gargadi da shi mana su sun samu a lokacin da aka saukar da alkur'ani suna raye iyayensu da suka wuce babu qur'ani ko da aka zo da su ko da suka shuɗe amma mai gargadi ya zo musu aka ɗauka kamar su sun shuɗe babu wani wa'azi da aka yi musu in min ummatin illa khala fi hanafi ba wata al'umma face ai kuma ta da gargadi amma dai iyayensu su ba da qur'ani an kai musu gargadi ba in tunzira qauman ma unzira aba'uhum kai don kai mu mutane gargadi game da abin da ba da shi aka yi mu iyayensu gargadi ba ko kamar yadda aka yi mu iyayensu jan kunne fahum qafiluna alhalin suna cikin gafala saboda ba su da wani littafi da yake kira zuwa gare su gafiluna ai an amnil akhira suna gafalallu game da lamarin ranar tashi alkiyama abin tambaya wannan aya shi manzo Allah Allah ya koshi bashiran wa nadira shi aiki biyu yake yana yin bishara kuma yana menene yana yin gargadi to amma ne sai an ce litun dira ba ce litun bira wato bashira ba sai ce litun bira kadai malama suka ce saboda suna da buƙatar inzari fiye da tafshiri a lokacin da ake musu wannan magana naka babu buƙatar maganar bishara nan sun aka yi su tsorata su bi Allah komi da muƙamin shi an fahimci hausa ko kenan ba wai dan manzon Allah shi ya ta zama mai bishara bane a'a ina nan bashiran amma daga dalilin da yasa aka karkatar da bangaren bishara inzari akan bangaren bishara wallahi a'lam inna ja'alna fi a'naqihim aqlalan al nan ne ko laqad haqqa al-qawlu ala aktharihim haqiqa kalmar azaba gane ko mana kushin Allah ya riga ya tabbata ala aksarim akan mafi yawansu su wa'annan da aka aiko ma da manzo zuwa gare su fahim la yu'minun su ba za su imani wa'anda manzo sallallahu alaihi yake ma wa'azi Allah ya ce da yawan su banin azaba ya tabbata a gare su Allah ya alƙawarin sai ya musu azaba ko an yi musu wa'azi ba za su imani ba mafi yawa launin maluma suka ce a kowane zamani mabarnata sun fi yawa lalatattu sun fi yawa na kirki yan kaɗan ne shi yasa ba a lura da kantite ana lura ne da kalite ƙasa akwai masu aiki da kwantite sai a ce ai taronmu da mun kai wane su kun ga mutane ashe muna akan kaza a'a mafi yawanci mutane suna cikin mutane yanzu ma ka ɗaukar ga in ka kasa duniya ga baki ɗaya mutanen duniya da musulman cikinta da kafiran cikinta waye fi yawa su musulman cikin duniya da 'yan iskan musulmai da musulmai mutanen kirki waye fi yawa kuku ka ce ko? gani kenan yan kaɗan na gwanin yan kaɗan ba su da yawa muna magana ne akan abin nan akan zahiri abinda mu muke kiyasi amma ba mu san darajar mutum a gurin Allah ba da wani lokaci kana ya ganin mutum ba kowa bane a gurin Allah amma za ka ga ba ƙarami ba ne yanzu yake cewa rubba ash'ata akbara matfuhum bil abwab law aqsama ala Allah la abarra zana ce so da yawa za ku ga mutum cikin ku ga kora ga gizo in ma ya zo cikin su cewa da Allah tashi muna gana wai ba ku sai ya zama ku san amma inda zai rantse da Allah sai kaza ya faru saboda daraja sai Allah ku fitar da shi misali ana rani tsakar rani ba hadari ba ko yace na rantse da Allah kafin azar sai an yi ruwa mutane na shi kuma babu hadari ba lokacin ruwa ba babu alamunsa da Allah yana yi wa ayi ruwa Allah shi irin wannan saboda matsayin da gare shi inda zai wannan rotsa kafin azhar sai an jika garin nan da ruwa don ka Allah ya kuma ta shi kenan tsakanin mutum da Allah sai Allah kada ka taba daina mutum kada ka taba gani kaya wannan ai ba kowa wani kai da kyale shi mutum mutum amma dai mafi yawancin mutane ba na kirki ba ne yasa Allah ya ce laqad haqqal qawlu ala aktharihim haqiqa maganar Allah mana kalmar Allah na cewa Allah zai hushi da su ko kuma azaban da Allah zai musu ya riga ya tabbata akan mafi yawancin su fahum la yu'minu su kan ba za su yi imani ba a ilimin Allah a ilimin Allah ba za su yi imani kuma su Abu Jahal kamar su abu lahab da sauransu Allah ce manzansa ba za su yi imani ba inna ja'alna fi a'naqihim aqlalan lalle mu mun sanya karahuna a saman wuyansu kamar a ce mari murata ya mari a saman wuyansu inna ja'alna fi a'naqihim aqlalan mun sanya karahuna maruruwa akan wuyansu fahiya ilal azqani su wa'innan hannayen nasu mun sa su sun zo daidai abin nan mataunin haƙorinsu don san komai za mu ce mu shiga daidai gyanwa nan kamar yadda malama suke siffanta wannan aya ma'ana wai mun kama hannayensu mun ɗaure da ƙarfi sai muka rataye hannayensu nan haka sai muka haɗa da waya muka ɗaure muka bar su haka yanzu wanda aka daure shi haka da karhe in ka ce shi dibo shi dibi kafafuwansa kasa yana yi wa da shi ne ake ce shi al'aqimah al'aqimah ɗauri wanda ake haɗa hannaye da waya a game su shi ne ikmah wa'inda aka yi ma wannan ɗauri shi ne kuma hauna wa'inda aka game hannayensu da waya aka ɗaure Allah yana siffanta wai su wa'innan misalinsu kawai misalin mutum ne da aka haɗa hannayensa da wuya aka sa ƙarhe aka ɗaure aka ce ya dibi ƙasa bai ma zai yi ba to su ma da yanayin Allah ba ma zai yi su imani ba inda Allah sun ba za su imani an fahimci wasa? inna ja'alna fi a'naqihim aglalan mun sanya ƙarahuna ko maruruwa a saman wuyoyinsu muka hada da hannaye muka daure fahiyya ilal abqani suka kasance zuwa ga ma'ana kashin haƙoransu an gane ku na kuncinsu fahim muqmahuna su suna daure tare da tayar da kansu a sama yana kana son ka sifanta muqmah wanda aka yi ma irin wannan ɗauri a sa ƙari a ɗaure hannaye a gama da waya a danna ba an ta mukma in suna da sai zan mukma huna wanda aka yi ma wannan ɗauri idan ba za su ji ba ja'alna min bayni aydihim saddan muka sanya rufi a gabanin su mun gane ko wa min khalfihim saddan a bayan su muka sanya rufi ina ne muke fa'agshainahum muka rufe idanuwansu da zukatansu wahum la yusiruna ba sa gani to yanzu sai ka dibi ayan nan da kyau in ka wuce ta in ka wuce ayan a haka baka gane yawa saboda me menene ya kawo wannan magana ana ana bayani ne akan waɗanda da ilimin Allah ya kaddara ukuwa a kansu ba za su yi imani ba to sai yasa wasu dalilai da suke in mutum na da wa'innan abubuwa a tare da shi tabba ba zai imani menene shine Allah yake cewa ja'alna min bayni aydihim saddan sai muka sanya rufi a gabaninsu mana tunaninsu mun rufe shi daga tunanin lahira su ba su ma tunanin lahira ba ka ma ka musu zancen lahira in kai musu zancen lahira maganin suka kai wasa na ba su ma yadda da wannan ba su son wannan magana sannan Allah maɗaukin sarki ce wa min khalfihim saddan sannan abin da ya sauro na rayuwar duniya mun ka sanya musu rufi mana ba su tunanin mutuwa ba su tunanin lahira ba su tunanin mutuwa ba su yadda da lahira ba mutuwa ma suna shakku a kanta kai da ka tabbatar ba a mutuwa ka tabbatar ba a hisabi dan Allah wani hali da kike shiga kana da kakura ba ka yadda shi yasa wani shi a duniya ba yadda za a yi kai a wasu ya bar ma Allah bai yadda shi ga nake to in ka yace ma in ka yace ya barka da Allah ta shi ba ma yadda da wannan ba saboda gaban an taushi baya tunanin lahira bayan an taushi baya tunanin mutuwa sannan fa akshainahu ay akshaina qulubahum an at-tafakkur fi amrillah zukatansu ba su tunani al'amarin Allah duk wanga wa'azi da ake su bai bin ta kansu ba su wannan tunani ba su ma za su saurare shi kawai mu layo su rino su ba sa gani ba wai gani an ba su yi ba suna gani ganin gaskiya ba irin shi bane su ba sa ganin gaskiya su yi aiki da shi da wannan ne nake mana ishara akan wasu abubuwa da ake jingina su kan manzo sallallahu alaihi wasallam cewa lokacin da kafirai suka zagaye gidan manzo za su kashe shi ya karanta وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون كما غبني wannan bai inganta ba bai inganta da ga manzo sallallahu alaihi wasallam na ka sai a kiyaye wani ma da ya tsinki kwaye sai ya ce shi na da aya bata waje Allah min bai da aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa shayda fa la yusiruna wala ga ga tin kare barayi ka zo su su kama ka sai ta zurwa ma kashi a eh da na ai kamar yana magana kamar mutum wani zai ci haƙƙinka sai ka ce sai ka ce kawar shirala sai ce to dubu ma sun yi haka ko ba gaba shi ma yana daga cikin cewa bai da lahira ba to kamar ayyukan shi a zahiri suna nuna shakkun shi da lahira amma a zuciyarsa ba mu san hakikanin abin da ya kudurce an fahimtarsa sai ga tana yin wani da ya ci kudin wani wai da ya gashi ya ce kaiwa ne ba kai biya na kuɗi na ko sai na barka da Allah na sai ce mai wai kai haka na jira in ce ka wani da Allah kai la ilaha illallah kun gane misali shi ya zai na kusurta mai shi ya gama ai ya jinkiri ai ba ba sai da naira bai sami gani Allah ya ce wasawa'un alaihim dai mana daidai ne ga wa'annan mutane duka ɗaya ne a an zartahun ko kai musu gargadi am lam tunzirhum ko kakkai musu gargadi la yu'minun ba za su yi imani ba mana da ilimin Allah ba za su yi imani to kun ga wa'annan da ba su yi imani ba dan Allah wa ya hana musu yi imani eh uku ba da amsa wa ya hana musu su yi imani a'a Allah ya ce shi ya hana ba za su yi imani a zahirin abu ko ba haka bane to kuma wa zai musu azaba ai akwai inda nake son mu kai to inda Allah ne ya hana su imani tun da farko kuma shi yasa suka yi kahirci to kuma dan me zai musu azaba to hankali ai ba hujja ta ba shi ya ba su hankali yana musu ya kidan ba hankali yake kan mutum aljanna ba na'am baka da wani da shi to yanzu kaddara rigan naka na sai ka ɗauke shi ka sashi cikin wata ka ƙone ka bar shi ciki yana da Allah su domin ka yi shirin ka ishe shi to shi ni Allah yin shi da kasa cikin wuta kun gane wannan nukta tana da mutukar muhimmanci wannan al'amari ne na alqada'u wal qadar haka Allah ya kaddara da hikima ta sa da sani ta sa babu bukatar dan me aka haka dan me aka haka la yusalu amma yaf'alu wa hum yusaluna ba a tambaya Allah dan me yake sa mutane sune za a tambaya amma ba a tambaya Allah haka Allah ya kaddara musu shi yasa abin da ya kaddara haka mun ko imani da wannan wajibi mu yi kokarin sai mun gano hikimar Allah bai samu wannan ba sai mu tsaya wa alaikum salam akan suratul fatiha ya sai yana tambaya ya ce dangane da matsalar surat yasin so da yawa ya abubuwa ya faru ko a gida ko a sai a ce aje gurin mana a karanta yasin ko a ja masa yasin ai da yawa ba yasin ta ake ja ba cibbata aka yi mokanci da aka ko da ba ta aka sai gida na an ce yasin sai a ja wani abu ai kaga wannan mafi yawanci hatimai ne na aljanna ko a yi alha'un nan allahu sai a yi haka allahu kaza kowane hatimi kamar number waya ce ta aljanna idan an kai amfani da wannan da an zo an ka gama ana gama hada shi kak aljanin zai sai a ce to muna son kaza sai shi kaza kun fahimta masa ko ji wani sirri shi aljani ya san gaibi ne bai san gaibi ƙurani ya gaya ba to an yi sata wa'inda sun kai satan duka su ko akwai mutum guda nan ko babu nan in addini ya zaka yana gane wanda ya sata eh amma su wanda malaman yaya suke yi su gano barawon kuma ya tabbata shi na wasu sirra abin yanzu yin wannan addini zaka sai a ce mai inda kowane mutum yana da shaidani da Allah shi tambayi shaidanun mutane su gaya musu shi samu samu labari cikin shaidanun mutane wanne ne mutumin shi ya sata karinai na tare da mutane ta sai zo ce da Allah ku taimaka mini ni ma in samu abin da na samu da sai wani shi sai wancan karinin wanda mai shi ya sata sai ya daga mai sai su koma gai sai ce wallahi mutumi na da ya dauki abin wuri kaza wuri kaza wuri kaza to sai zo shi ce maboka a to kaga wani dan wani shine ya dauke shi lokaci kaza lokaci kaza sai ce to shi kuma sai ce to satan na an gano wani na yi ta kuma sai ta tabbata shi na yi to shi hanyar da shaidani ya bai gano a hanya ce ta hakika ko a gaba ne sai mutane ce haɓa ai ko gobe ya faru inda kuna so a gane wanda ya kaza a jami'a sai wannan kaɗan daga cikin abin da ni na fahimta ke duk suna irin wannan da kuma wasu abubuwa wanda ni ma ban san su sannan bitajariba kamar da muka yi magana karanta yasin akan duk abun da yake da tsanani ana samun sauki gare shi ba mamaki mutane su karanta ta da tawassuli ga Allah Allah kuma ya sauka ya bayyana musu ko biya musu bukatun su duk wannan ne wallahi a'lam Allah yake cewa innama tunziru man ittaba'at bika innama lalle yadda al'amarin yake tunziru man ittaba'at bikra za ka tunatar da wanda yi abin nan yabbi alkur'ani azzikir shi ne alkur'ani wakshiyar rahmanu bil ghaibe kuma yaji tsoron Allah mai rahama a fake mana abubuwan da suke na gaibe ne duk imani da su kuma sadda kowa bai ganin shi yaji tsoron Allah wa bashiruhu bi maghfiratin kai masa bishara da wani gafara daga wurin Allah wa ajrin karim da kuma lada mai girma ko kula inna ma tunziru man ittaba'a dhikra lalle kana wa'azi ne ga wanda ya bi wa alqur'ani kadai nan ba ana nufin in za ka yi wa'azi mu'minai kadai za ka yi ma wa'azi ba hadda wa'incan za a yi musu wa'azi dan kai baka san wane ne zai shiri ba wane ne ba zai shiri ba a nan ana nufin mutanen da ke amfanuwa da wa'azi su ne wa'inda suka bi abin da qur'ani ya zo da su su kan duk sanda aka amfa aka karanta musu qur'ani suna amfanuwa da shi Allah yake cewa bashirhu bi wa khashiyar rahman bil ghaib ko yaji tsoron Allah subhanahu wataala bil ghaib a fake kenan wa nani wa khashiyar rahman bil ghaib yaji tsoron Allah a fake mana ya aikata abubuwan da Allah yake so ko da wani bai gane shi kuma ya imani da dukkan abubuwan da Allah ya faɗa ko da bai gansu irin wannan mutum fa bashirhu bi magfiratin kai masa bishara da rafara wa ajirin karim da kuma lada mai karanci wani aiki ba mu cike yin shi ba yi ma mutumin kirki bishara idan ka ga mutum yana ƙoƙarin ibada wanda yi bane ka zai kai ma bishara wani yana ma bishara da fatan ka samu aljanna ubangiji mai aiki iri kaza Allah ya ce ai mai bishara da kaza ai mai bishara da aljanna wani ina ma bushara da aljanna mana ba na ce kai da aljanna bane ka ce wani da aljanna ne a'a kika ce ina ma bushara da samun gafarar Allah ina ma bushara da kaza haka ma in kaga yaro mutumin kirki sai ya kira shi kai wani ina ma bushara da cin nasara a rayuwa kaga yaro mai aiki irin naka yana samun kaza yana samun ina mu rinka yi mu junan mu bushara ta alheri yana tambaya ya ce ai wannan yana tambaya ya ce kinan ba zikiri ba ne kada ya ce ma zikiri don wasu duk inda zikiri ya zo sai su ce zikiri ne Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra ko wa inna lahu adh-dhikr anan menene alqur'ani ko to amma nan ga ana nufin alqur'ani ne ba ana nufin zikiri irin wancan ba an gane ko Allah madaukin sarki ya samu dace shi yasa ibn abbas yake cewa ne taba dhikra yani alqur'an yana nufin alqur'ani mai kyau Allah ka samu dace Allah ya ce inna nahnu nuhyil mauta lalle mu muke rayar da matattu bayan sun mutu wa naktubu ma qaddamu za mu rubuta dukkan abin da suka gabatar na alkhairi wa atharahum da abin da suka bari a bayan su kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin komai mun lissafe shi a cikin littafi mabayyani imamu mubin anan malamai suka ce kitabul a'mal littafin ku na ayyuka komi da kai a rubuta shi a cikin littafin ka na ayyuka kula da kyau inna nahnu nuhyil mauta ko mu ke rayar da matattu bayan sun mutu wa naktubu ma qaddamu duk abin da suke zamu rubuta abin da ake nufi yanzu in kana raye duk abin da kake yi ana rubutawa wa inna alaikum kiraman suna da suna aiki da zaran ka mutu sun gama aiki ko ba su kare ba an dai gama rubuta ma wanda kai kana a raye to yanzu ayyukanka na raye da ka mutu an gama wannan rubutu wa atharahum da abun da suka baro a baya shi za a ci gaba da rubutawa in zuwa tashi alkiyama misali ka koyar da alkhairi ka koyar da alkurani misali ka ba mutane ɗabi'a ta gari duk da suka yi aiki wani na alheri ko bayan ka mutu na za a ta rubuta ma lada za a ta rubuta ma lada mutukar mutane na amfanuwa da wannan abu lada tana zo misali ka gina masallaci ne ka tafi ka mutu ba ka mutu ba to an tsaye da naka to wanga masallaci da ka bari duk sanda aka amfanu da shi ana rubuta ma lada kai ko kwana mutu ya cikin masallacin ka sai a rubuta maka lada kayan bai ji daɗi bai na kwana ko ba ka bane to kenan duk yana daga cikin wa'atharahum to ina gari ana kallon wasu lahiya me su ne ne to Allah ka tashi mu lafiya mun gane misali ko wanga misali na dan kenan sannan yana shiga wa'atharahum mutumin da ya kulla makirci ana aikata banna ya koyar da banna bayan ya mutu to hudusa da aka yi wannan banna zunubi yana zuwa ya same shi kuma dukkan abubuwan nan suna cikin littafin ayyukan ku a ƙididdige abubuwan su babu abin da zai kuce na haka kowa ya kiyaye kai kokari ka san abin da zaka bari alkhairi na kuna magana ne na har zuwa tashi alkiyama ana rubuta mai wannan wannan zunubin yana magana yanka koyi da mutane abubuwan banza Allahumma wasu malamai suka ce sadda kake koyar da abubuwan nan na banza kana cikin rashin sani sai ka tuba kan nemi gafarar Allah to in kan mutu Allah shi ya san abin da zai biyo baya amma duk wani tsiya da mutum ya kulla in ya tahi ya barta tsiyar nan tana bin shi su kuma bayan shi kanin saboda su a
wannan hukuncin shi na gurin Allah ya ce in kai sarkatar jariya bayan ka mutu ɗin ka sun ka amshi suka ce wasu idan duke baban su ne to shi baban kaka za a yi al'amarin shi yana gurin Allah ko ba haka ba ne al'amarin shi yana gurin Allah واضرب لهم مثلا اصحاب القريه Allah subhanahu wataala yake cewa ka ba su labari su ake magana da su ma'ana manzo Allah yake cewa ya gaya ma mutanen makka labarin wasu mutane da suka zauna a wani gari wadrib lahum matalan ka buga musu misali ashabal qaryati ma'ana ma'abuta wani gari id jaa al mursalun lokacin da manzanni suka zo musu Allah bai ambaci garin ba ko ba haka bane to mu bar shi a haka wasu halwa suna ce an bakiya ne ko su kawo misali za su kawo Allah bai bukatar musan wani gari da shi yasa bai ambace shi ba amma dai Allah ya ce da manzonsa ka buga mu mutanen Makka misalin wasu mutane da suke zama a wani gari iz ja'a al mursalun lokacin da manzanni suka zo musu iz arsalna ilaihim ithnaini yayin da muka aika musu da manzanni guda biyu ay rasulaini manzanni guda biyu muka aika musu akwai malama da sun ambaci sunayen manzannin amma annabi ambata muna ba dan bai bukatar mu san sunayen wa'annan manzanni mu wasu mu bara mun haka idh arsalna ilayhim ithnayn yayin da Allah ya aika musu da manzanni guda biyu fakadzabuhuma suka karyata wa'annan manzannin guda biyu Allah yake cewa fa'azzazna bi thalithin sai muka karfafa musu da na uku muka karfafa musu da na uku kun gane ko fa'alu sai su duka su ukun suka shirya wannan mutane inna ilaikum mursalun lalle mu manzo ni ne zuwa gare ku daga gurin Allah kaga azza bi ma'ana galaba an gane ko azza ay galaba ko fa azzani fil khitab ko ay galabani fil khitab lakin fa azzazna muka kara musu karfi da aiko manzo na uku faƙalu manzannin suka ce da su inna ilaikum mursalun mu manzanni ne zuwa gare ku qalu sai mutanen gari suka ce ma antum illa basharun mithluna ku ba kowa bane mutane ne irin mu kuma anzala rahman min shay Allah mai rahama bai aiko da komai ba in antum illa takribun ku dai kawai ƙarya kuke yi qalu manzanni suka ce da su rabbuna ya'lamu ubangijinmu ya san cewa inna ilaikum la mursalun lalle mu manzanni ne zuwa gare ku wama alaina illa albalagul mubin amma fa mu ba wani abu da yake kan mu face bala yadda sako almubin mabayyani ma'ana muna bayyana muku sako Allah shine abin da Allah ya dora amma mu haƙiƙa manzanni Allah ne balu sai mutanen gari suka ce da su inna tatayyarna biku lalle mu muna shi'umtar da ku mun shi'umtar da ku kun gane ku shi'umci ban san koya zan kwatanta shi ba amma kamar yanzu kana kasuwa ko bari mu ɗauki misali da ya faruwa kana samun kuɗi sai ka auri wata mace ta biyu ka ƙaro ta kana ƙaro da sai komi ya tsaya sai zama to har gidan ma an sai suwa sai ka ce ka ni toka mai kafa guda ce ne aure wallahi tun da ta shigo gidan da donan sai a ce ka ka canfa ka kun fahimci hamsa wannan yana iya shiga kamun ma ba mai dada ku haka su suke ce da manzannin mutum da kun ka zo da abubuwa su rikice muna alu suka ce inna ta tsayyana muku mun canfa ku da in lam tantahu in ku daina yi muna wannan wa'azi ba lanarjumannakum wallahi za mu jefe ku wala yamassannakum minna azabun alim kuma lalle sai azaba mai radadi ta shafe ku daga gare mu to ngala ta karhi inda sun yi ta'kidin ta sun zo da lamun allamul waqi'a ma'ana lamun lamul qasam ce inda an yi tawkilin fi'l mudari bi nun tawkil taqila kuma yana yi mana ishara fi'l mudari idza ukida bi nun tawkil taqila wa ukidna bil lam fa hadhihi lam tadullu ala al qasam duk lokacin da fi'li mudari aka akkada shi da nunu tawkid at-taqila to wannan lamun tarantsuwa ce da haka zaka ran fassara shi sai kike nan wallahi sai mun jijjefe ku kuma wallahi sai azaba mai radi ta shafe ku daga gare mu kenan sun kai karshe na karfafa magana qalu ta'irukum ma'akum manzanni sai su ce da su a'a wannan canfin naku ne daga gare ku ne ma'ana sakamakon mummunan aikin da kuke yi ne na kafircewa Allah a yin zukirtun yanzu don an tunatar da ku Allah shi ne kuke yin wannan bal an tun ƙaunin musulmi ku dai ba komi ba ne mutane ne waɗanda suke masu wuce gona da iri kun gane ko masu wuce gona da iri musulmi na yi maɓarnata waja amin akusal madinati rajulun sai wani mutum ya zo daga nesa daga cikin gari yasa yana tafiya cikin gaugawa kala yace ya kawai tabi'ul mursalin ya ku mutane na ku bi wa'annan manzili kamar da malaman tafsiri wasu ke hakaito magana na daya abinda ayar take nuna muna masu wannan wa'azi wa'azin su ya game ko ina inda har wani daga nesa wani wuri ya jiyo labarin su ya to shi wannan mutum tun daga nesa ya samu labarin wasu manzanni sun zo suna wa'azi an karyata su sai ya taho bari ya zo ya gaya wa mutanensa su yi sauri su yi imani da waɗannan manzanni shine sai ya zo ya ce ya kawai tabi'ul mursalin ya ku mutane na wallahi waɗannan manzanni ku bi su ittabi'u man la yas'alukum ajran ku bi waɗanda ke muku wa'azi ba sa neman ku biyan su wa hum muhtadun kuma su shiryayyu ne kaga daga cikin siffan manzanni ba sa karɓar biya lada don suna yin wa'azi. Inan ɗabi'a ta mai wa'azi kai zama kana wa'azi ne sai an biya ka, kaka ce aiki na Allah kai in ba kuɗi za a ba ka ba kai, an fahimci hausa. Ko kuma wanda yake muku aiki na Allah kan ku ce ba ku ba shi kuɗi da aikin Allah ba a yi ne a biya. In ba haka ba sai ku kore shi. An gane misali ku? yadda za ga so da an fara karatu tuka ɗaya biyu karatu ya wace ɗaya biyu karatu ya wace sai a ce malaman na haka nasu ba su da hankuri mi an yin malam malam ya zo ya hau biro gida bai biro na cefa ne ba ya zo na wa'azi ya ga miss call kuma ya san matan nan tashi ba hankuri gare ta ba sai shi ma manta ina da ke sai ga yana ina ne ina ne ina ne waye ya yi wai ba kuna ganin shi ba ba ganin shi yana a rika jibin misali dole a raba biyu inda har ka karatu jama'a ɗauka hankali gare ta na ɗaya ba ka samun kwana ba ka samun hira ba ka samun hutu ba ka samun zuwa wurin guda kuɗi ka zo za ka yi mutane ba a ce ka zauna ba ba ka ko sisi ba gobe ka dawo ba ba ko sisi ba idan Allah an ba ka samun kuɗi karatu ne yana yi ba shi ya ka sai a rinka dibawa ustazu ya koya muku karatu ku kuma gehe ku jiƙa shi eh ya ce ce ga abin nan amma kullum ustazu ya dan waya tana yi ba ta yi Allah ya samu dace na ga mu rika kula da malaman mu dan Allah da inda muka ga malaman mu rika ba su kula mu daina kyale su haka su su yi dan Allah mu ma mu yi dan Allah ko ba ga ba Allah ya samu idan shi ya attakhidhu min dunihi a'ati wa ma li la a'budu alladhi fatarani me yake damuna me zai hana ni in bauta wa Allah da ya kaga littana wa ilaihi turja'un kuma ku sani ga Allah za ku koma wanda yayi ne yayi attakhidha min dunihi alaha yanzu ni na dake allola abun bauta kuma bayan Allah da yayi ni in yuridna rahmanu bi dhurrin in Allah mai rahama ya nufi wani abu na cuta ya same ni la tughni anni shafa'atun shay'an ceton waɗannan kuma ka ba za su amfana min wani abu wala yunqidun sannan kuma ba za su iya fidda ni daga menene daga wani cuta ko kuma wani kamu da Allah madaukakin sarki yi mini ba. Kun gane ko? Menene da ake? Inni kenan ni matukar narzaki wani gunki ba Allah ba, idan kenan da fi dalalin mubin na kasance a cikin bata mabayyaniya. inni amantu bi rabbikum sani ni na imani da Allah ubangijin kaga ina nuna musu ko da dai kun ki imani da shi Allah shine ubangijin fasma'un kuji magana daga baki na kuji ni ni ina ga muku saurara nayi imani da Allah ubangijin to sai aka yanke magana daga baki daya sai suka ce to yanzu ba ma manzannin zamu ɗebe haushi akan su ba kai zamu ɗebe haushi akan ka suka hau shi da doka har ya zama sanadiyar komawa shiga Allah Allah ya ce idar hulir janna shiga aljanna waɗanda suka mutu a hanyar da'awa da mutuwa ta zama za a ce musu za a nuna musu gawa makomakona sai ga mutum yana ta marmar yana ta sauri yana ta halle a ɗauki ran shi yana ce ya laita ƙaumi ya alamu kaicin mutane na da sun sani bima ghafara li rabbi game da abinda Allah ya gafarta mani waje alani min al mukramina ya sanya daga cikin wanda aka karrama aka musu karamci karshen karamci a baka aljanna Allah ka ba mu aljanna to yanzu mun zo nukka sun zama sanadiyar rasa ransa shi gariba da ya samu su kuma Allah ya kyale su ga abinda Allah ya musu shi yasa kullun sadda kake ganin ka ɗebe takaicin mutum sai ya zama takaicin ya dawo a kanka ai da muka yi ishara abubuwa uku ba ka yin su su fada kan wani sai dai kanka daga cikin akwai kulla makirci ga wani ko ba haka wani akwai zalunta wani ko akwai warware alkawari da kuka yi da mutum kun yi yarjejeniya ka yi don ka cutar da shi dukkanka za su koma sai Allah ya ba mu labari abin da ya shafe su ina ganin nan za mu takaita wanda muka daidai Allah ya ba mu ladan da muka kuskure Allah ya bi muna subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك